الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيومنا رانا الخميس ashirin da tara ga watan jumadal ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da ashirin ga watan sha ɗaya shekara ta 2025 miladiya ci gaba da karatu na alfiƙihul maliki daga wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya a darasinmu na 29 idan ba manta ba an fara albabu sani fi sala babi na biyu dangane da bayani akan sallah so mun kwada a shafi na 64 da a tashi farkon shafi na 65 inda mala yake bayani akan wato matsayin ita sallah da kuma sharuɗanta to bayan ya faɗi sharuɗa guda biyar sai ce faman jahada wujubaha أو شيئا من واجباتها أو شيئا من أركان الإسلام الخمسة فهو كافر مرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل بالتي فمن جحد وجوبها duk wanda ya yi musun wajabcin sallah ya ce sallah ai ba dole ba ce ai ba wajibi ba ce Ay, bayan bayanai sun gabata cewa ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci wanda musulunci bai kahuwa dole sai da su kuma ita ce ma na biyu domin a shahadata ne ita kadai su kadai ne a gaba gare ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu to sannan as-salatu to idan mutum ya yi inkarin wajabcinta ko da yana yin sallar to shi ne mala yake magana menene hukuncinsa aushai amin wajibatiha ko kuma ya inkarin wani abu daga cikin wajiban ita sallah ɗin kamar abin da ya shafi tsalki wanda sharaɗi ne na ita sallah ɗin to sai inkarin shi wannan tsalkin amma kuma ya yarda da sallah watakila ma yana yi amma shi tsalki ne bai yarda da shi ba yana ganin ko da babu tsalki ai za ka iya yin sallah ai ba komai ko kuma a yi inkarin wani abu daga cikin rukunanta kamar ruku'u ko sujuda ko karatun fatiha ko tsayuwa ko abin da ya kama da wannan wannan duk ya shiga aushai ammin wajibatiha aushai ammin arkanil islami ko kuma yi inkarin wani abu daga cikin rukunan musulunci waɗanda suka gabata a baya ko dai a shahada tari ko yi inkarin ita sallah ko azumi ko zakka ko aikin haji waɗannan guda biyar da suka gabata yau shi ne aushe'an min arkanin islamin khamsa fahuwa kafirun tumala ya ce babu shakka kafiri ne eh duk wanda aka sama da ɗaya daga cikin abin da ya ambata inkarin ko ita ko wajabcin sallah ko inkarin wani abu daga cikin sharuɗanta ko rukunanta ko yi inkarin wani abu daga cikin rukunan musulunci to wannan kafiri ne sai ce murtaddun kuma ya yi ridda ma'ana inda shi musulmi ne kenan yanzu ya yi ridda ya koma kafirci yustatabu salasata ayyamin malai ce za a neme shi ya tuba kwana uku ma'ana alkali zai ba shi kwana uku cewa ya tuba daga wannan inkarin da yake na wajabcin sallah ko wani abu daga cikin sharuɗanta ko wani abu daga cikin rukunan musulunci sai a mai jinkiri malamai suka ce dalilin jinkirin duka wannan domin tsare zubar da jini da shi musulunci ba so yake waya ta kashe mutane ba yadda wasu suke da'awa shi har ko shi musulunci so yake kowa ya gane ya yi shi lalura ce ke sa musulunci ya hukunta a kashe mutum ba wai don musulunci haka ya zaɓa ba sai don shi wanda an ka kashe haka ya zaɓan ba kansa domin ba don haka ba ai ba buƙatar ai mai wani jinkiri kawai inkarin na tabbata kawai za a kashe shi amma sai malamai suka ce a bashi kwana uku eh ko wala Allah in wani abu ne bai fahimta ba mai yiwa zai fahimta cikin kwana uku din nan in wata damuwa ta yake ciki mai yiwa za ta yi sauki ko za ta gushe in damuwa ce misali ta sashi abin nan kamar yadda wasu in talauci ya same su ko rashin lafiya to sai ka ga suna kokarin mabarin musulunci suna ganin kamar musulunci shine ya kawo musu ciyo shine ya kawo musu talauci to kuma wannan alkali ne zai yi eh shine zai ce to nan da kwana uku ka je lalle ka tuba in kwana uku suka kammala bai tuba ba shine ya ce fa'inta ba idan ya tuba saboda tuba ake bukata in ya tuba to shi kenan sai a kyale shi sauran abin da ya yi na inkari a baya mai yiwa Allah ya gafarta masa wa'illa in kuma ya ƙiya tuba har kwana uku suka kammala kutil to anan sai a kashe shi sai a kashe shi hikimar kashe shi saboda kisan ya zamo izina ga wasu don kar wani ya yi kwaikwayonsa shi ma da ya ka kyale shi misali yanzu kaga wasu za su kwaikwaye shi in ma mai da'awa na kaga zai jawo su zuwa ga wannan aƙida ɗin amma an ka kashe shi aga shi ya riga ya tafi sauran mutane kuma ba za su kwaikwaye shi ba saboda mi ganin yadda aka wawa ne to kai ma in kai irin abin da ya kai ma abin da za a yi maka kenan wannan shine hikima kuma ya an kashe shi ya mutu kafiri shi yasa ya ce murtaddon a baya kisan da za a yi masa kisa ne wato kisa ne a matsayin kafirci an kashe shi akan matsayin yana kafiri wa man aqarra bi wujubiha wanda shi kuma ya tabbatar da wajabcin ita sallah din yace shi ya yadda sallah wajibi ce farilla ce rukuni ce daga cikin rukunin musulunci wamtana'a min fi'liha amma sai ya hannu daga aikata ta yace shi ba zai yi ba amma ya yadda da sallah wajibi ce kamar yadda mafi yawa daga cikin wasu awamul musulmina irin matasa ɗin nan da ba su sallah to zaka ga a wannan layin suke da zaka ja shi gefe bai sallan ba ce mai to kai sallan nan da baka yi shin baka yadda dole ba ce zai ce maka a ya yadda wajibi ce dole ce sai ce maka ai sharrin shedan dai ko kuma ai za a gyara to kaga zuciyarsa ta yarda da sallah ɗin addini ce kuma dole ce amma ya hannu daga aikata ta in ma kaslan ko don kasala ko kuma hawan son zuciya ko kuma adatan kila society ɗin da yake rayuwa akwai ire-irensa ya taso ya ga su ma ba sa sallah abin nan ba sa yin sallat shi ma sai ya bi su da ana samun irin haka nan to shi wannan da ya yarda da cewa sallah wajibi ce amma aka ce yayi ya ƙi yayi to shi a nan mala ya ce to za a yi masa jinkiri an gane in tuzira ila an yabqa min waqti ad-daruri miqdaru raka'atin kamilatin to sai masa jinkiri gwargwadon wato miqdaru raka'atin kamila gwargwadon tazara ko na lokaci da za a samu yin raka'a cikakkiya an gane sai a duba cikin minti nawa ake iya yin raka'a cikakka mai fatiha da sura da ruku'u da sujudanta da komai an kaga ko minti nawa ne to sai a masa wannan jinkirin min wakati har daruri na daga lokacin darurin wannan sallar da ake fuskanta misali a gane yauwa lokacin da hukunci ya kai ma alkali cewa bai sallah amma kuma ya yadda da wajibi ce kila kamar irin yanzu bayan sallar la'asar bai yi azahar ba bai yi la'asar ba sai alkali ya ce to ka yi kokari ka yi ta kamin rana ta faɗi na fatar an gane to nan za a yi masa jinkiri sai an kai gwargwadon abin da ya rage daruri din azahar da na la'asar din ya fita bai wuce kimanin a yi raka a kwaya ɗaya kammalalla ba an gane wato ana dab da rana ta faɗi kenan abin da ya rage tun da darurin nasu ba zai ƙare ba dole sai rana ta faɗi sai rana ta faɗi sannan darurin azahar da la'asar zai ƙare na fatar an gane kamar yanzu kaga tun da an shiga lokacin la'asar to yanzu muna cikin darurin azahar ita kuma la'asar darurinta ba zai kama ba sai inuwar komai a tanin kashi sau biyu a wasu malamai suka ce to daga nan darurinta sai ta haɗe da na azahar to haka za su ci gaba da tafiya haka za su ci gaba da tafiya tare sai lokacin da rana ta faɗi to shi ke darurin azahar ya fita darurin ita ma la'asar ya fita to ba wai cewa za a yi sai rana ta faɗi sannan a tsaida masa hukunci ba kawai za a duba minti nawa ya rage rana ta faɗi idan aka ga abin da ya rage rana ta faɗi bai wuce kimanin a samu raka'a ɗaya ba kammalalla mai ruku'u da sujudai guda biyu da tsayuwa karanta fatiha da sura to ya an kai wannan lokaci fa'illam yi salli in har aka kai wannan gaba bai yi salla ba to kutila shi ma a kashe shi shi ba za a ba shi kwana uku ba saboda shi yana da bambanci da wancan na farko saboda shi ya yarda da wajabcin sallah abin da ya hana masa ya yi kasala ko son zuciya ko al'ada inda ya taso tutun da ya yarda da wajibi ce kaga bai bukatar a bashi wani tazara saɓanin shi wancan da ya inkarin wajabcinta to kaga shi sallace bai ma yarda da ita ba to shi yasa shi sai aka ce a bashi kwana uku wala Allah in wata shubuha ce malamai za su ainihin yaye mai wannan shubuhar in wata damuwa ce yake ciki mai yiwa zai samu sauƙi in ƙwaƙwalwa ce ta tattaɓu mai yiwa dai al'amarin shi dai zai bayyana to amma shi wannan tun da ya yarda da wajibi ce da bai buƙatar a ce sai an ba shi kwana uku kawai sallar da ake ciki wadda ake fuskanta to ita kaɗai za a yi mai jinkiri zuwa ƙarshen zarurinta in ya zamo abin da ya rage zarurin ya fita bai wuce kimanin sakanni na a samu raka a kammalalla ba in har aka kai wannan gaba ya ƙe sallah to sai a kashe shi mala ya ce bisaifi za a kashe shi kuma da takobi ma'ana za a sa takobi a sare mai wuya to me yasa ya ce bisaifi kun gano fiƙihun dalilin da yasa ya ce bisaifi hmm? na? a'a ai shi ba kafiri ba ne bisa ga abin da zai faɗa gashi ma ya ce haddan shi kuma wancan kaga murtaddun an ka ce shi ya kafiri haddan ma'anan kisan da aka yi masa na haddi ne tun da na haddi ne kaga yanzu kenan kisan zai zamo ana tsammani zamo kafara gare shi to fiƙihun da ya sa ya ce bisaifi shi ne ke tambayar na'am a yanzu an ka ambaci wani abu ba takobi ba kenan ba a bambanta shi da na zina ba kila aka ce a sa yuka misali a yanke mai waya a to me yasa ba ambace shi ba aka ambaci bai saifi eh eh jihadi har yanzu ba gano fi kihun malam ba la eh na'am yan an kai da bindiga fa an yi laifi eh yan an kai da kibiya fa an yi laifi su ba a jihadi da su a naka fatawan ka haramta su fuka haɗu abin da kaga sun ambata akwai dalili akwai fiƙihun da yasa suka ambaci kaza eh na'am a ba shi ba ne dalilin da ya sace bisaifi saboda akwai malaman da suka ce azaba za a dinga yi masa sai ya mutu an gane dama akwai kauli biyu shi wannan wanda ya yi da sallah wajibi ce amma ya ke yi kuma aka bashi lokacin da ya kamata a bashi bai ba to wasu suka ce a samu wani abu wanda adatan yana kisa amma ba kai tsaye ba sai an ci wuya kamar a samu yuka a soka mai ita an gane ta yadda dai ko da zai mutu da sai ya dan sha wahala to su malamai suka ce a wannan ai ba daidai ba ne a nemi takobi saboda a mai zuwa guda ya wuce lahira ba tare da ya sha wata wahala ba na batar an gane shi kenan sai a huta amma a haɗa mai biyu ga azaba kamin ya mutu kuma ga kisa to su suna ganin wannan ai yayi tsauri da yawa yawo tun da ba wani ta'addanci ya yi ko wani abu da sauransu ba laihi ne na tsakanin shi da ubangiji to ba bukatar a ce sai an masa wata azaba ko an wahalar da shi da sauransu an gane? yawwa to wannan shi ne dalilin da ya sa ya ce bisai fiɗin saboda akwai ruwaya guda biyu a mazhaba dama ni shi ne so ku ambata akwai waɗanda suka ce ba za a kashe shi da takobi ba za a nemi ko kibiya ko wani abu da za a soka mai wanda ba zai je lahira kai tsaye ba an gane sai ya ɗan ciwaya ko da na in mintuna ne sannan daga baya sai ya wuce a gane akwai ba su wannan eh amma wasu daga cikin malaman malikawa suka ce a'a a sa takobi kawai a sare shi to cewa bai saifi raddi ne ga wancan ra'ayin dama shi nake son ku ambata to amma malikiyar taku ba ta da faɗi sosai ya faɗi haka raddan an gane saboda ya raddi ga masu cewa ba za a kashe shi da takobi ba sai an ɗanɗana mai wata azaba a kashe shi da wani abu wanda kamin ya mutu sai ya ci waya a irin takobi ko bindiga duk suka ce ba za a amfani da shi ba wai salla alaihi ghairu ahlil fadli ghairu ahlil fadli to waɗanda ba masu falala ba sai su yi masa sallah shi wannan ɗin da ya yarda da sallah wajibi ce amma ya ƙi na ba tara gane kaga a wurinsu kenan musulmi ne su ma ci wadda aka yi ghairu ahalil fadli su yi masa sallah saboda ya zamo izina ga wasu in wani ya ga cewa yanzu dalilin da ya sa wani ba a mai sallan jana'iza ba liman kaza da kaza da kaza manyan mutane haka saboda rashin sallah to bari in gyara saboda nima in na mutu kar a yi min yadda aka yi masa amma shi maɗin malamai suka ce in za a samu wannan fa'ida in kuma ba za a same ta ba to su je su yi masa sallah kowa ya je ya yi masa sallah amma in ana zato mafi rinjaye cewa hakan zai zama wa'azi ga wasu ga masu sallah ire-irensa ko wanda ke tunanin nan gaba ma ya daina in ana tunanin haka shi kenan in ko ba a tunani malamai suka ce to kowa sai je masa sallah hadda ahlul fadli ne wassalahi da mutanen kirki wai dufanu fi maqabirul muslimina kuma za a binne shi a makabartan musulmi a makabarta ta musulmi eh wala yutmasu qabruhu kuma ba za a shafe kabarinsa ba saboda abin da yake sunna idan aka sa musulmi aka sa gawan musulmi cikin kabari to kabarin a ɗanyi masa attasannum abinda suke kira da attasannum a ɗanyi masa tozo an gane? yawwa to shi ma ɗan haka za a yi masa kar a ce ƙasar kabarin tasa a shafe shi ta yadda kabarin nasa zai sade da ƙasa an gane? yawwa shi ma abin da yasa ya faɗi haka saboda akwai waɗanda suka faɗi wannan magana ai akwai waɗanda suka faɗi wannan magana suka ce ba za a yi masa ƙabari irin na musulmi ba wancan da za a ɗan ɗago shi kaɗan gwargwaron ɗani ɗaya sannan a ɗan masa tozo sama suka ce to shi ba za a yi masa haka ba za a in aka rufe shi aka sa shi cikin rame to za a shafe ƙasan sai ta sade da ƙasa ta yadda za a ɓoye ƙabarin nasa eh ta yadda aka ɓoye shi ko da biyowa kai ba za ka ma taɓa gane ma ƙabari ne a wurin ba suka ce saboda laifin da aka kashe shi saboda shi to mai yiwa shi ma haka a fahimtar su in aka yi haka to zai zamo izina ga wasu wasu malamai suka ce a'a a yi masa kabarinsa yadda ake yi wa kowa a yi masa attasannum shi ne wala yutu masu kabruhu kar a shafi kabarinsa shi ma raddi ne ga masu waccan magana ɗin an gane? na'am? ai na yi bayanin wanda aka ne ko baka fahimta ba? to su za a tambaya su da kai eh ai asala a sunna ba wani shafan kabari a tasannum shi ake yi, shi as sunna a ɗan yi tozo sai ya ɗan taso eh su kuma wanga da ake magana a littafi a shafe shi ta yadda zai sade da ƙasa ba za ka ma gane kabari ne a wurin ba Eh, ai a wasu za ka ga abinda suke cewa wala yukhfa qabruhu madadin wala yutmasu kar a ɓoye kabarinsa ma'ana kar a yi kabarin amma ba tare da ka gane kabari ba ne saboda akwai malaman da suka faɗi haka an gane to shi mala yana ganin ba daidai ba ne a dai masa kamar yadda ake me ake yi wa sauran kabari to shaban da kake magana ban san ina aka same shi ba kaga su za a tambaya dan ban karanta shi a littafi ba eh abin da ya inganta a tasannu to wanda ya saba ma haka kaga fa alaihi bid dalil eh ka ce malamin da ya koya ma to ai wannan tsegome shi za ka yi to ai bai kamata ka kawo malamin ka ba kawai dai ka faɗi abin da ka fahimta ka aje sunansa yanzu dai tambayi a to ai ku baka kai ka san shi ai wani tausayawa na ɗan shawarar mutane ni da musun ma ba wai wata wasu rayuwa abin da ya gamna ne wannan shawa da musu to ka tambaye shi dalili bakin ilimi yake da wanda ya sa a'a ka tambaye shi hujja sanda ya gaya maka wannan magana ko baka tambaye shi ba mala ina nake gane ni da ɗalibi a yanzu ba nan na tuwo makaranta yanzu na samu makaranta.
yanzu ba tambaya ta kai ba eh to me yasa shi baka yi mai irin wannan tambayar ba shiya ba abu guda da kai abin da ka faɗa ni da wanda faɗa ni ba guda na
a'a ai abin da ya faɗa ma misali dama kai haka kaga ana yi
sosai mala har yanzu ana yi Mm, ka ce maka barka wasu sai an yi Mm.
tsarin mutane wani sai an ƙara sai da ya mm.
wannan kamar Ah.
kamar labor to wannan ai amma su ba haka sun ka ɗauke to wannan ai ba
sun ɗauke ba ba a- wata ibada to sai yin haka akwai masu yin haka a to kai kana dalilin cewa suna yi ne ibada ko ko dai to tuhuma ce kake idan yi an samu irin wanda malami da ya ce Mm.
ba a shafa kabari wai ana shafa ana sa ɗan mutum mutu an ɗauye shi a ɗan shaye kabari Mm.
wala ya tuni su ne ya kawo hujja to ai korewa an kai ya zai abin da aka kore kuma ka ce ai wala fa an ka ce ba a yi malami da ya zo da shi to ga abu a fili ai korewa aka yi ai ko ba haka ba ko ba haka ba malam abin da ya Abin kai da aka rabu da na Ibrahim. abin da ya kai ba nan cewa an kai an kore ba Mm, to shi tabbatar su wayi kenan wanda ba wanga ba mm, ana shafan nashi mm.
Ka fahimci?
sai amfani da mafumi Eh, a to ai ba haka ba ne eh.
ka gane na farko abinda ka faɗa ɗin ba shi ake nufi ba ka gane ba wannan shafa ake nufi ba To ni malam, ana ina nufin kira ne.
ha ba ka yi haƙuri malam a ana nufin a daidaita kabari an gane a sade shi da ƙasa ta yadda kai ai na faɗa ne ce a wasu littattafan na malikawa abinda suke faɗa madadin wala yukhfa qabruhu ma'ana kar a ɓoye kabarinsa ta yadda ko da ka zo ma ba za ka gane kabari ba ne saboda akwai malaman da sun kai wannan fatawat ta gane to wanga abu da kake magana ai ba a ɓa musu ba ne tunda bai hana ai a tasannu dama abin da yake sunna dai a ɗan ɗago ƙasa ta kabari ta yadda da ka zo za ka gane wannan kabari ne shi ake magana ka gane to amma cewa wai suna yi a matsayin ibada to kaga wannan rajaman bilgaibe ne sai in su suka faɗi haka to kaga sai a tambaye su to ina aka ce a yi haka ko ba haka ba to ka gani saboda haka tun da ai kana zuwa makabarta in ka ga wani yayi misali sai kai tambaya fasalu ahla zikiri kutul la ta'lamuna ko kuma shi malamin tunda yana da rai har yanzu kana da fursa tunda har yanzu yana da falala akan ka sai ka sake komawa kar makalla shekara kaza da kaza wuri kaza da kai min abin nan a saboda abin da mai iziya ya faɗa to a mafumi kamar ka nuna ana son ai wannan shafan ina zan samu maganar taimaka min shike in kuma ya mutu kaga shike ne sai a kaddara cewa kuskure ne mai yiwuwa shi ma haka malami ne ya fassara masa ko ba haka ba abin da ya gaya maka shi ma shi ma haka aka gaya masa in iya iliminsa abin da ya faɗa kenan daga malamansa to kaga yana da uzuri ka yanzu ba ga shayi ba bayani ba to na'am akwai baka zo ba za ka in dai kana karatu ko baka zo ba za ka cimma magana ra'ayi ai ga magana magana ce abin nan muntashara fi fi kutubil malikiya abin da ni fahimta ku matsalar ku ba ku bincike yanzu alal akalli a matsayinka na mai son ya fahimci malikiya yana da kyau ka buɗe maktaba ta malikawa an gane duk wasu littattafai da ake tinƙaho da su ya zan kana da su yansu waɗannan littattafan ai shi wannan littafin asali kamar yadda ya faɗa a muƙaddima akwai babban sa da ya yi babban to shine sai ya dawo ya takaici wannan to kaga yanzu a matsayinka na ɗalibi kana buƙatar me na asalin ko baka je makaranta ba wanga abu za ka gan shi na nan in ka duba ko a shuruhu na muktasar su azzarkani su mawahibul jalil su attaji wal ikilil duk sun kawo shuruhu na risala ibnu naji sharhu zarruku duk suka kawo wannan ba wani sabon abu ba ne ba wani sabon abu ba ne kawai dai abinda ke haifar da wannan fassara ta ta kalidanci ina fatar an gane abinda iya malamin ka ya faɗa ma iya kan shi za ka tsaya to wannan ba za ka taɓa zama malami ba eh dole sai kana wasu abincike da sauran abubuwa eh sauraka yanayin tambayi ka kamar kana son ka zargi malami malami ya karatar da kai harafi daya a to me da kawo maganarsa yana da falala a kanka ai yanzu a matsayinka na ɗalibi in za ka yi tambaya kawai ga abin da na fahimta yanzu misali ko baka faɗi sunansa ba ku me kun ka fahimta dangane da malaminsa a'a ba shi ba shi malamin da ya kawo da ya ishara zuwa gare shi me kuka fahimta game da malami eh yana da rauni jayyid to abin a'a to shi yasa ilimi bai albarka ai kaga yanzu ya ɗo ilimi wurin malami kuma ya dawo yana yana abin nan ai mun faɗa muka ce ta yana da uzuri shi ma ɗan haka malame shi ya fassara masa to ya za ka yi da shi kuma bai samu wanda zai warware masa ba haka huwa ma'azurun saka gode ma Allah eh shi ba zarginsa za a yi ba ko ba haka ai duk irin wayannan malaman mai karo da su dukkan mu mai karo da su to amma wurin karatu sai mu zo muna faɗa mu ce ai malami yadda ya fassara ya fassara mu da kaza akwai fassarori da yawa ni sai daga baya na gano akan kuskure nake kuma bincike na yasa na gano ba daidai bane kuma malamai na sun ka gaya mai amma ka taba ji na faɗa ba a faɗan wanda saboda su sun faɗi iya abin da su ma aka gaya musu ba wai ƙetata suka yi ba ba ɓoye ilimi na sun kai don kaɗin gane ba zalika mablaguhum min ilmi to in har suka mutu akan haka misali suna da uzuri in ba su samu waɗanda za su yi musu wannan bayani ba amma ku ba za mu kushe su ba saboda suna da falala a kanmu dole dai akwai abin da mun ka ɗan ƙaru da shi ko ba haka ba Allah ya sa bugari saboda haka a dai gyara wannan usulubi malam shafi'i ba daidai ba ne shi ilimi tare da tarbiyya yake tafiya kai hakkoyo shi in ka gane to kar ka zamo kamar wanda bai gane ba ka bambanta da shi ko ba haka ba me ya bambanci wanda ya gane da wanda bai gane ba tarbiya eh tarbiya ai shine ai to duk wayannan abu muna son su ai mun san da waɗannan kurakura amma ni ban ma bi ta kansu saboda kada a fahimci kamar ko ba su gane karatu ko an rena abin da suka yi ba duk mun ci karo da irin wayannan abubuwa ko ba haka bane ba la ai gagara zuwa makarantar ai yawwa Allah ya saka musu da alkhairi kuma dama menene fa'idar yin wannan karatun ai ai inda ni a tunanina babu kurakura ai ba wannan usulubi za mu wannan da yanzu mun sauke shi ba karatu za mu yi mai dirasatu ba hasan wata haƙiƙin ba eh da yanzu Allah mun sauke shi kwarai eh to amma ni a tunanina akwai akwai gubaru yauwa yauwa kawai dai don Allah nan gaba kar a ƙara irin wannan ba laifi in kana da abin da baka gane ba ya tambaya ko kuma ka yi abin jimlatan haka ake faɗa eh amma ka ce malaminka ta yi kila nan wani ya san shi Allah shi yahe mana wala yi ƙutalu bil fa'itati sannan zance na gaba kuma ba za a kashe a wanda ya ƙe sallah saboda alfa'ita ba wadda ko da hukuncinsa ya je wajen alƙali misali a gane to wasu daga cikin sallolin da bai sun riga sun wuce kila ma ya yi shekaru akan haka to sai dai a hari sallolin da za a fuskanta da waɗanda ake ciki amma waɗancan da suka wuce ai ba za a ce a kashe shi ba an gane? eh to shi ma wannan a shi ma akwai akasin wannan magana da akwai waɗanda suka ce mutulakan wanda bai yi sallah ba za a kashe shi sawa'un ana cikin lokacinta aka yi masa nasiha ya yi bai ba ko ko lokacinta ba ya wuce suka ce kawai za a kashe shi tunda duk abin ɗaya ne wannan sallah ce waccan ma sallah ce kuma shi ya fi ƙarfi amma kuma kaga malam bai kawo shi ba eh cewa ba a bambancewa tsakanin sallar da lokacinta yake nan da wadda yauwa saboda haka hatta wadda ta wuce za a kashe shi da ba da ragari yauwa muddin da ya barta ne ita ma kaslan za a hukunta shi akan wannan to wannan zancen ya fi tun da an ce ba za a kashe shi ba to shi kenan sallar ta sha ai lokacin ta biyo kuma ta waje ba gare shi a matsayin yana musulmi ba yana kafiri ba ko ba haka ba to tun da bai ba shi ma sai mu zartar da hukunci a kansa sai a kashe shi to wannan wannan shi ne a kusan su arkanul islam dinnan da muka ambata guda biyar kusan duka haka hukuncin yake in banda aikin haji shi aikin haji in mutum ya ƙi inda bai yi inkarinsa ba allah ya ba shi dama istita'a ya je ya yi amma sai ya ƙi malamai suka ce ba za a kashe shi ba wasu ka ce a bar shi da Allah kawai eh wallahu hasibuhu eh wasu kuma suka ce a ayi mai mummunar addu'a ce da shi ab'adaka Allahu Allah ya nisanta ka daga rahamarsa akwai su ibnu abi zaidin malam mai risala sai da littafi mai suna abin nan annawadiru wa ziyadat annawadiru wa ziyadat wani littafi ne da fikihu babba haka wala Allah ya yi kila bakwai ɗin risala ma to a ciki ya ce abinda za a ce da shi kenan wanda Allah ya bashi dama ya je aikin haji bai je ba sai a ce abadaka Allah wasu kuma suka ce a kawai dai a bar shi da Allah da ba ta ragadi yawwa shi ma abin da ya shafi azumi in mutum bai yi azumi ba to shi ma kashe shi za a yi kashe shi za a yi an gane azumin da ake fuskanta to sai alkali ya yi masa jinkiri kamin alfijirin wannan yinin da ke bi masa ya bullo shi ma da gwargwaron abin da ake iya kulla niyya ta azumi eh niyya kai ake kallo ba tare da tsohon da sauransu ba da batar an gane kamar kila irin yau ne hukuncin shi ya kai gaba alkali sai alkali ya ce to ka tabbatar da daren yau washe gari ka tashi da azumi to za a kyale shi sai an kai dab da bullowa alfijir a gane kimanin daren da gwargwado ake iya kulla niyya kila ka iya ce sakan biyu ko uku to daga nan in bai yi niyya azumi ba sai a kashe shi shi kuma wanda yake da dukiya ya ce ba zai ba da zakka ba e to shi kuma za a kwata da ƙarfi ne e za a sa ƙarfin to a kwace ta e ko da hakan ya ba in ma ya zan ba za a iya kwatata ba sai an yaƙe shi to a yaƙe shi in ma an kashe shi cikin yaƙin an kashe banza amma dai wannan haƙƙin a ƙwato shi malamai suka ce saboda haƙƙin talakawa ne ba nashi ba ne daidai yake da ɓarawo ya je ya sata ko ya ƙwace kayan wani ya riƙe to kaga hukuma za ta ƙwato me za ta ƙwato wannan kayan so daga zaran zakka lokacin ta ya baka bashe ta ba to wannan haƙƙin ba naka ba ne shi yasa ko mutuwa kai bai cikin gado yana cikin abubuwan da kamin a raba gado dole sai an lalaba babu haƙƙin talakawa ya akwai to sai an cire da sauransu abin da ya rage sai a raba gado sai a raba gado to haka ita ba a shahadata ni kusan dai azumi kaɗai abin nan aikin haji kaɗai ne suka ce ba za a kashe a mutum ba to sun faɗi dalilai daga cikin dalilan da suka faɗa suka ce saboda shi aikin haji a ba abu ne wanda yake da takaitaccen lokaci ba mutum na da yalwa misali an gane ba kamar sallah ba ne ko azumi shi aikin haji za ka ga yana da abin nan fusha yana da yalwa sosai eh shi yasa suka ce ba za a kashe shi ba na biyu kuma saboda dama haƙƙin wasu ne ya riƙe ba haƙƙin Allah ba ne abinda a haƙƙin Allah ya yadda da cewa zakat dole ce ibada ce to kuma ya yadda saboda haka haƙƙin Allah ya abin nan ya kubuta yanzu abin da ya rage shine haƙƙin al'umma to bai yiwa don ka a musulunci ko sata ka yi ba za a kashe ka ba an gane inda ba ka je da niyyar kisa ba ko an baka ajiya ka canye ko an baka aro ka canye misali duk wannan ba za a kashe ka ba ko ka yi kwace sai dai a yi maka hukunci to ita ma zaka kamar haka nan ne sai dai in ya yi inkari shi inkari kan na wajabcin kowanne daga cika ba yadda aka faɗa a baya to wannan yana wajabta a kashe mutum eh saboda a nan kaga kana fito na fito da Allah shi Allah ya ce kaza wajibi ne kai kuma ka ce baka yadda ba kuma a matsayinka na bawa to sai a kyale ka to kaga dole a hukunta ka wayu umaru sabiyu ana ba yaro umarni biha da ita sallah din lisab isinina a lokacin da ya kai shekara bakwai sai a dinga umurta sai sallah amuru ta'adibin umarni ne na ladabtarwa wa yudrabu ala tarkiha amma ana bugun shi idan ya ƙi sallah ya bar sallah din darban bugu ghaira mubarrihi bugu ba wanda yake sa rauni ba an gane yawa bugu dai wanda ke sa a ɗan ji zafin bugun amma ba wanda zai sa a karya mutum ko a fitar ma mutum da jini ko a ƙabewa mutum jiki da sauransu ba na fatar an gane yawwa don wannan ya zan ta'addanci eh to in yaro ya kai shekara goma bai yi abin da za a yi kenan shi ma suka ce za a yi haka ne don a ladabtar da shi hatta bugun shi ma na ladabtarwa ne saboda har zuwa wannan lokaci sallah ba ta waje ba a kansa ba saboda yaro ɗan shekara goma bai kai matakin balaga ba an gane yawwa to sai a yi masa wannan wasu suka ce a yi masa bulala uku wasu suka ce biyar wasu suka ce goma amma dai ijima'i ba za a wuce daga goma ba yawwa in aka yi masa in babansa ko waliyinsa ya masa sama ga bulala goma to ya yi ta'addanci dole alkali ya ladabtar da shi shi ma an gane? to wannan shi ne sannan dole bugun kuma kada ya zama yana sa rauni ta yadda sai an kai shi asibiti an samai magani ko an masa aiki to wannan shi ma ko da bulala ɗaya ne ta'addanci ne za a hukunta mutum sannan suka ce kada a bugi fuska ba a bugu ga fuska ba a bugu ga kai duk abin da yake da alaka da kai to shari'a ma bata yadda a buga ba shi yasa ko haddi da kake ji ana faɗa baka ji ana ce a samu mutum takobi daga kai sai dai a sare waya a gari to duk inda shari'a ko alkali da aka ce awawa na bulala wanda ya laifi kaza ai ba a ce ya bugi kai ko fuska ba sai dai a bugi baya ko tafin kafa da sauransu to wannan dole sai an kula da irin wayannan abubuwa to shine idza balaga ashara sinina in ya kai shekara goma to nan za mu kwana wani darasi sai a tashi as-salatul mafaruba binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh